بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين ان شاء الله يوم جمعه na wata ne yau 18 ga watan sha'aban shekara ta 1947 wanda dai da shida ga watan februari 2026 miladiya za mu ci gaba da karatu cikin littafin alwajiz fi nahwi was sarf muna cikin muna magana akan hukuncin al'adad ko wal ma'dud za mu dan faɗi wasu fa'idoji sai mu ci gaba insha Allah ta'ala na'am don kun zuwa shafi na shafi na 86 wajen al'adar tartibi al'adar tartibi wannan dama ya kawo da al'adar asali ai a baya can ya kawo al'adar asali shi ne min wahid ila ashara wa mi'a wa alfa miliyon da waye da kuma murakkab da sauransu tartibi shi ne wanda ake kirga da su a ce awwal ko ula thani thalith rabi' khamis sadis sabi' thamin tasi' ashir zuwa hammi'a alf sauransu ba su faɗi shi wato yanayin dokansa ba da dai mutum zai iya fahimta tun daga cikin kama sun ci almartabatul ula da kuma a tartibul awwal shine cewa yusabiqu al-adad al-tartibi al-ma'dud fi at-tadhkiri wa at-ta'nif shi yana yin daidai ne da da shi ma'dud din sa tadhkira wa ta'nif aka ce al-kitabu thalith aka ce safat thalitha aka zaka zaka fade shi kuma yusabiqu al-ma'dud ta'rifan wa tankiran in yazo in yazo mu'arraf ne bi al zaka mishi ta'rifi shi ba ta safar rabi' kuma yazo in kuma yazo rabi'un in shi yazo shi ɗaya ta shi ma safu din za ka mishi tankiri shi ba an fahimce ne dokokin su ko yawwa sai dai wani lokaci musamman in ya kai ɗari ko abin da ya wuce haka to ita miya din dama kaga miya da sauran ire-irenta asma'ul uqud ba ta canjawa kamar da muka faɗa ba ta canjawa miya sunanta miya kawai ba za ka canja ba wata fikirin auta hadisin ka canza yanayinta za ta tagayyar za ta tabbatar to shi ma wanda abin da ya zo idan alma'adin shi fara zuwa in muzakkar ne za ka zakkara shi shi aljuz'ul mi'a misali ko kuma mu'annafa ce za ka annafa ita ma ma'aduda sun ce asanatul mi'a an fahimta ita mi'a ba canja ba amma shi ma alma'adudin za ka kawo shi gwargwadon yanda yanda wato yake a ma'ana a yare juz'i namiji ne sai ka ce aljuz'ul mi'a ba za ka ce kawo ka ta alifin shi ba sana mu'allaf ce haka za ka kawo ta ita ma ka ce asantul mi'a shi ma al-ma'dud yabqa ala sighatihi kama anna alfaz al-uqud aidan tabqa ala sighatiha an fahimci abin da ko an gane yawwa to waɗannan dai su ne a dai wannan shafin wannan shi akwai wasu wuraren amma dai mu ci gaba da zai babaci tsakanin ihda wa ishirin da kuma wahid wa ishirin da kuma wahidatun da kuma wahidatun wa ishirin da kuma alhadiyatu wal ishirin shi ihda din da wahida da hadiya duka ya halatta a amfani da su interchangeably wato an amfani da wannan amfani da wannan ba komi ko ko a wannan wannan asma'ul wannan a'dad din akwai inda ake amfani da su muni ban tuna wani bambanci da malamai ke faɗa ba da iya sani na dai kamar ba su da bambanci duk suna itlaqi suka ce wahidatun wa ishirin ka ce marartu bi wahidatun wa ishirin na mara'a ko ka ce marartu bi ihda wa ishirin na mara'a an fahimta ko kuma ka ce alhadiyatu wal ishirun duka wannan ana ana fada duka wannan ana fada alhadiyatu wal ishirin na mara'a sauransu wannan duka suna fada kuma ba wani ba wani ba wata matsala insha Allah ta'ala a iya abinda ya iya zuwa mu inda ba na karanta wani abu ne na manta ba ko akwai wanda ya karanta wani abu kan ishida wa ishirin wahid wa ishirin wahidatun wa ishirin da kuma hadiya wa da ishirin don mu je don da ga wani abu canji sai a faɗa karare aka kafi yake sannan kuma muna ƙara ina ƙara wato jaddada mana cewa shi alfazul uqud kama anna halat taghayyaru sigatuha al-lafziyya haka zalika suran tamyiz din su shi ma fa innahu yati aw yadhallu al-mufrad yadhallu at-tamyiz shi din zai zama wato mufrad ne masu kace kaka ce mi'atu نساء تكتب مئة امرأة امرأة فضل المنصوب على التمييز أم فهمت؟ مئة امرأة مئة رجل منكم بكيبة سبعين رجلا سبعين امرأة امرأة كنا هكذا زمان akwai wani abu da mu abin da ban tashi ne me hukuncin al'adad al-maqtu' an ma'dudihi ko al-muta'akhir an ma'dudihi hakan kace 70 rajulan a suna tare sannan kuma shi al'adad lam laysa bi maqtu'in an ma'dudihi wa innama kan wa innama jaa muttasilan bi ma'dudihi kace 50 kai kuma kace rajulan an fahimta da ire-iren waɗannan wani lokaci kace kace salafatu rijalin salafu niswa ko nisa'in wannan idan misali to na na na yi ƙaza'insa daga ma'adudinsa ko kuma mubafinsa ba da ce talafatu rijal ba ce an rijal na fara kawo an rijal sai na ce an salat an rijalu salat ko a salata da dama ai shi ta mizul aji da wani aya akwai sha'i abinda muke magana ya yanayin dokan da muka saba an rijalu salata za mu ce inda muke cewa talafatu rijal ko a rijalu talatu saboda yanzu kaga mun samu abu biyu abu biyu ne kulwa da shi shi al'adat an ya kuna maqtu'an an ba'dudihi kaga an raba su ko kuma an yi ta'akhara an ma'dudihi an yi ta'akhara al'adat an ma'dudihi yanzu shi yazo annabi ne kun yanzu ba talatu rijal zama ar-rijalu talata ko ar-rijalu talata sala wanne ne ya fi to abin da na kawo wannan za ku tuna shekarun baya can an zo ana ta wani muhawara akan hadisi na sita shawwal mazala ya ce man saba ramadan kuma atba'ahu bi sittin min shawwal ai shawwal mata ne ko namiji eh shawwal mata ne ko namiji zaka ce zaka ce zaka ce shahar sunan shahar shahar wace ne ko namiji namiji ne to ya ga kawata ce bi sittatin min shawwal ala qaidatil mukhalafa ko sai a saba da sai aka ce bi sittin imma atba'ahu bi sittin min shawwal wasu ka ce wannan ai gwaranci aka yi bai yiwa a ce manzon baya faɗa eh to shi abu inda wannan hukuncin yake shine in ya zama al'adad maqtu'an ma'dudihi ko kuma al-ta'akhara an ma'dud to wannan jaza tadkir wa ta'anis aka ce ar-rijal as-salat ko ar-rijal as-salasa wane ne shi adadin ta'akhara ai ya kace ba yan mu yayi taqaddam kace salatu rijal to fa ta'akhara an ma'dudihi to fi hadhihi al-hala fi hadhihi al-hal ya halatta kace kace alhalin mace ne ko namiji a larabawa a ce hadhihi al-hal ko hadha al-hal eh a mace ce su haka zai yi kada ka dama haka za a sha sama'i ne wannan ta hadhihi al-hal haka suke faɗa sai hadhihi al-hal anan zaka kana da dama kai ta alifin sa ko kai ta take da kace ar-rijalu thalath ko ar-rijalu thalatha shi yasa anan ka zaka ga mazalla sai ce man sama ramadan kuma ba'ahu sittan to da ce so da ce sittatun shawwalin ba akwai bainahu bainahu ma fasil sittan min shawwal ya kawo shi wannan min to wannan a wannan yanayi ka samu kai zakara shi ko annata shi shi zaka zaka yi wannan abin bai gaza nazari an al-mutabaqa wannan mutabaqa ba dole bane mutabaqa ko mukhalafa wannan ba dole bane a lokacin a fahimta a Qur'ani ma ya zo ya zo a irin wannan suna cewa fadan Allah ta'ala ya tarabbasna bi anfusina arba'ata ashhurin wa ashara ai asali wa ashara ne ba shahar bane ala qayatul mukhalafa yace ashara ashara to sai ka ce wa ashara saboda ba abadi maqtu'an al'adad al-ma'dud maqtu'an adadi an raba su to wannan wannan shine illa bikum illa ashara aga illa bikum illa asharata ayyam ayyam kuma maza namiji ne sai a ce asharata ya kata zama asharata ayyam amma sai aka ce illa bikum illa ashara an fahimta to wannan ka'ida ce babba wanda wanda bai sani ba zai zo ya zauna yana ta faɗan abubuwa da jahilci da bai san ya abubuwa suke ba a wani lokaci an ta ta tabarza kuma za ku ga kuma abin ya sake dawowa bayan ramadan nan mai zuwa duk ya zo to duk ya zama season kowa zai zo ta ba da ake wani bai taɓa ganin misalin matsalan ba sai a lokacin ya fara tattaunawa wani ya zo kuma ya kawo rudani ya kamata idan mutum ya zama yana da karancin bincike ka abu sai ya shiru kada ka tattauna dan matsalar ta Allah ta adu idan ya alamu fa inna ma shafa'u da ayyi su'al to in baka sani ba sai ka bari ya zama ilimi ya fara zuwa kafin tattaunawa in ba ka ba sai ya zama a lokacin da kake faɗa ma to yayin da kake faɗa an riga an fahimci cewa kai baka ba fahimci abun ba Allah ya kyauta to sannan kuma daga cikin fa'ida da muka bayar jiya shi da muka ce wato ma'adudul jama'a in ya zama ma'adud ɗinka jama'a ce ko firka ce to wannan duk da ƙa'ida na cewa ma'adudul uqud saba'ina rajulan saba'ina mar'atan ya kamata ka nafsa bai shi ma'adud ɗin wato ka mishi nasu ba kuma ka mishi mukai zama furadi muka ce amma idan ma'adudin jama'a ce ko firqa ce to ya halatta da ubangiji ya faɗa cewa umaman daga umaman hada ya udu ila jama'a ko wannan su rukuni rukuni ne suna da akwai mutane karkashi da aka sai ya zama an mushi wato hukunci ko ce irin da mufradi wannan shi ma suna yin haka shafi na tamanin da bakwai na shi na rasu ce fala hajata sannan fala hajata ila al'adad ko ala al'adad haka kamata sai ku gyara shi fala hajata can karshe karshen shafin kun ga wajen sai ga wata fa'ida a cikin muktarar siha bude muktarar siha ka bude wajen mada ta lailun ya za ka mata a faɗe ta jiya bai mu faɗa ba ka duba mada ta lailun saboda wani zai iya cewa ya ce layalin me zai sa bidin zama lailun ba lailun mata iya namiji ne to bari ka ga su yadda larabawa suke waɗannan abubuwa habbuka bihi sama'u kawai da ya ce lailun wahidin bi ma'ana jam'a kun gani ko kun ji abin da aka ce lailun wahidin bi ma'ana bi ma'ana jam'a yawwa ta eh ci gaba ai bai gama gaba to saboda kan zaka ce guda dare daya sai ka ce lailatun kaman tamra da tamr da tamrun tamrun jam'i tamratu ita shine wahidatuha wannan tam wannan tamrun hadha ismu ismu jam'i da a wal ana yin jam- mishi jam'i ala layalin diko ala layalin na ala ghairi qiyas eh suka kara mishi ya'u ba ta- wanda bai ba ba ala ghairi qiyas ne suka yi wato haka suke yi amma dai bai tafi ka'idan yadda suka aka saba ba da ka'idan yadda ake yin jam'i da sauransu Eh, suka ce kamar me nadhiruhu takwaransa a irin wannan yanayi shine ahalin da ahali lailin da layali an gani to wannan shi ba akwai shi a yare na faɗi wannan saboda wato a fahimce da abubuwan suke To, akwai abin da kawai wato tsakaninka da shi shine ka gaya suke yi su Ah, kiyasi ba ya shiga ciki kullum masu yare kamar yadda na sha faɗa su ne hujja akan ka'ida ba ka'ida ce hujja akan su ba haka wannan ka ɗauki wannan a matsayin ka'ida babba babu wata ka'ida sai akwai za ka samu larabawa wani lokacin ka dama suka dan takallusi daga wannan ka'idan yayin da aka ga ba ba shi ya taɓa don dama ba zuwa aka yi kai itifaki ba ba a hawan dutse ne aka ce wai ga yadda za mu yi duka yin kaza ba don haka in sun in ya zama sun wafaka da juna kan wasu abubuwa galibi to kuma ana iya samun ɗaya biyu ga an sassaba wannan abu ne wanda ke sha'i a wajen su to Allah ta'ala ai eh haka wannan fadar Allah ta'ala fi kulli sumbula fi kulli sumbulatin mi'atu habba a nan abin da ya kamata mu lura shine mi'a al- lafzu lafzu ne min alfaz al-uqud kaga lam yataghayyar habbatin nan an mutu wasali kasa li annahu mudaf inda misali 70 ne sai sai sai sai sai sai sai sai da habbatan misali amma ka gana ku ce mi'atu habbatin Eh, shi ma wannan mi'a ta yi zira'i kagar yana nan dai akan wato tamiz din nasa mubaf ne tamiz ne mubaf Ah, sai a saifu talafatu ashhurin ok ashhurin nan shi ne jam'u taksir ko mubaf ne ko Eh, to ina ganin kamar duk abin da zamu faɗe shi anan mun faɗa Ah, نظم الشاعر قصيدة تتكون من خمسة وأربعين بيتا نظم الشاعر قصيدة تتكون من خمسة وأربعين بيتا وهي بيتي أربعين دبيان نم بيتي نم مذكر لي saboda haka anan kaga sai ya saba bangaren sa na farko hamsatun ba ce hamsun ba an fahimta arba'in kuma dama shi la ta kayya alfadul uqul la ta kayya kaga bai canja ba zaka ce min hamsatin wa arba'ina baitan na sai mu shiga ta'riful adad insha Allah ta'ala mun faɗe shi jiya alaka yanzu kawai zamu zamu bi ta kansa ne ta'riful adad yaya ake arrafa adadi a samun al-zalamu yajuzu ta'riful adad wa zalika kama yali ya halatta shi adadin a zo a mishi shi ma ta'rifi a samun al-zalamu a kamar yadda zai zo a kasana min thalathatin ila ashra daga uku zuwa goma bi ta'rifi tamyizi to anan tamyizin shi zaka wa ta'rifi shi tamyizin tamyizin mudaf ko dan tamyizi ne mudaf to shi zaka wa ta'rifi kace salafatur rijali salafatur rijali wannan in ya zama mufrad kenan wannan dokar ta mufrad ne kun ganta dokar ta mufrad ne sau- in ya zama ya zo mufrad to shi kenan shi shi tamyizin shi zaka yi arrafa shi kamar da jiya ya ce mana sadruhu in in kana mufradan urifa sadruhu ba ka faɗa ba sadru sadru shi al'adad ah aw ta'rif al'adad wa tamyiz nahwa ar-rijal al-thalathatu ar-rijal ko kuma duka kai ta'rifin adad da tamyizin duka a lokaci daya ka ce al-thalathatu ar-rijal فتكون الرجال بدلا من الثلاثة زي ما كمر الرجال إن كان يلما بدل لي لا الثلاثة دي guda uku su waye guda uku kamar ka cire uku ne ka ce maza wanda maza amma kar ku manta m- inda shi al'adad din da akhara an tamyizihi wa ma'dudihi to shine muka ce wanda kuma jami'in tafsir wa ta'lif ku tuna inda nan ce a salatan ta dawo ya dawo gaba in ce arjalus salat ya ce arjalus salat ko arjalus salafa an an lura ko wannan haza ya jus amma idan suna wato adadi ne mai goyo shine al-murakkab bi ta'rif al-masdar asadar ne wannan wannan mazhar ku share shi sai da asadar idan ya zama murakkab ne shine al-murakkab idan ya zama wato shi adadin murakkab ne wato sha kaza irin wannan bi ta'rifin sadr shi sadarin sa farkon sa shi za a yi bangaren farko shi za a yi masa wato ta'rifi sai ka ce abuwan wannan na faɗa cewa mufrad mufrad shi ta'rifu al-ajaz al-ajaz shi ka shar shine talafatu rijali ko shi kuma murakkab ay ta'rifin al-sadr shine al-thalathatu ashar rajulan al-thalathatu ashar rajulan aka zaka faɗe shi kace al-khamsatu ashar rajulan to sai ina ne sai al-ma'quf in ko ma'quf ne bi ta'rif al-muta'aqifaini duka duka wato wato bangarorin guda biyu zaka musu ta'rifi wanda ka ka sanya wawu tsakani to duka zaka musu ta'rifi kace al-arba'atu wal 20 taliban duka haka zaka arrafa su duka wannan kaida an mafaɗe ta jiya mun faɗe ta jiya insha Allah in ka aka duba za a gaba ko wani kura akan ta na'am sai al'adadu thamaniya adadi takwas number 8 ya suke mata eh larabawa kenan in na'am suka ce idza kana al-ma'dud mudhakkaran idan ya zama abinda ake kirgawa din namiji ne yakunu al-adadu thamaniya bit-ta'i to shi adadin thamaniya din takwas din za a tabbatar da tawun ɗinta mudafan kuma za a yi mata mudafan a wannan suna faɗan yanayin a wato dokokin da suka shafi da suka shafi ita yawo ita kaɗai a nan a nan sai suka fara faɗan cewa to yanzu ba fara ɗaukar tawun kaga ba a fara maganar yawon ba fa yawon ta afuta aka sake dokar amma yanzu yana maka maganar tawun ce yace to idan ya zama wato adadin muzakkar ma'adud din muzakkar ne to yanzu zaka tabbatar masa da tawun dinsa ko zaka mishi mudafun ne kamar ka ce jalasa fil ghurfati thamaniyatu rijali ka ka tabbatar da wannan tawun din kaga alaka alaka ayatu mukhalafa kenan ko aw ghairu mudaf a ko kuma wato yazo a hali ne ba na mudafun ba kamar ka ce qama bil bina'i min al ummali thamaniyatun shi ma zaka tabbatar masa tawun dinsa to yace wa idza idza kana al-ma'dud mu'annathan amma idan mu'annath ne wa udifat lahu thamani aka danganta ma wannan adadin shi abinda ake kirgawan takwas to fa babu ta'u anan ta'u shi ma al mukhalafa sai kan share shi wa tabqa ya amma ya ba abata abata sai kace thamani niswa thamani niswa wannan kaga alal idafa kenan ko wa yuqaddaru alaiha dhamma wal kasra lithiqal anan in ka tashi wato zaka in ya unni idan damma idan fi mahallin raf'i ne ko fi mahalli jarri ne to zaka kaddara mata damma da kasra litiqal zaka mushi zaka gudanar da shi magudana ta wato al-manqus al-manqus wa tazharu al-fat'atu li hifatiha amma ita fataha tana bayyana nahwu ra'aytu thamaniya nisa'in ra'aytu thamaniya nisa'in kaga yanzu ita ita ma ta lalace muhaqqat na na al-manqus yace idza kana al-ma'dud mu'annathan idan abin da ake kirgawa mace ce wa lam tudaf ilaiha thamaniya ita lafazin thamaniyan ba bata zama mudafun ba wato ba ba mata ibafa ba to ta zafu ta'u wal ya to ta'un da ya'un ana share ta fi halatin raf'i wal jarri a halin rufa'a da jarra nahawu ja'ani minan nisa'i thamanin wa marartu bi thamanin minan nisa' وتعرب عراب الاسم المنقوص كما an fahimci me aka faɗa nan minan samanin kaga ba ba mudafun bane ko mu'annas ne nisa'u mu'annas mu'annasai ne to anan sai ka share wannan yawun nan saboda kaga ashe wannan yawun din ana tabbatar da ita in ya zama adadin mudaf ne muzakkar ne ko mu'annas ne in dai mudaf ne an fahimta kace tamani tamani tamani hijajin hijaj ai ne ne hijja ko shekara hijja ko mace ce to zaka zaka tabbatar in dai mubafun ne to zaka tabbatar masa da yawo da yawo din sa yawo din zaka tabbatar da shi tamani talibat kaga talibatun ai mace ce amma ka tabbatar mata da yawun ta samaniyatu qubla shi ma ka tabbatar da yawun illa iyaka dai ita wannan tawun nan za ka yi mata alal mukhalafa ita ma eh kaga samani qalibat tawun din babu ita samaniyatu qubla maza ne tawun din akwai ta amma yawun din in ibafa ce za ka kawo ta ita ba in ba mubafin bane shine ke cewa to a a to in mu'annaf ne sai ka share masa sai ka share wannan lafazin wannan yawon din ka ce maratu bi tamanin minan nisa ja'ani minan nisa'i tamanin an fahimta sai tamanin fa'il marfu ala wata raf'ihi dhammatun muqaddaratu ala al-ya'i haka zaka baka cewa dan tamanin shine wato fa'ili al-ma'zufa mana min buhuriha at-thiqal amma fi hadhihi an-nasb fa tabqa al-ya amma idan yabu halin nasba to yawon zaka zaka zama tana nan وتظهر الفتحة مع مع التنوين ita kuma wato fatha tana bayyana tare da tanwini hikama wala yawon tanwini kace ra'aytu minan nisa'i thamaniya in ta ba wajen maqulun bihi ra'aytu minan nisa'i thamaniyan an gane ko ba gane ba eh an gane yawwa so waɗannan su ne kusan abu a ita dokokin dokokin wato yawon dokokin thamaniya in akwai ya'un to a in akwai ita ya'un ya'un adad din tamaniya din ya'un adad din ana tabbata da in ya zama ma'adud din mudaf da gabin nazari an kaunihi mu'annathan aw mudhakkar amma in ya zama mu'annath ne kuma ghairu mudaf to sai ka share mishi wannan ya'un din sai ka ce tamani sannan kuma a hali na wato na masu wato a hali na nasba za ka ba wannan yawon ta nuni ya ce ra'aytu minan nisa'i thamaniya to ina ganin ku kara barin kara ba ku wani wani abu ku kara a wajen thamaniya ce thamaniya labu aw adadu thamaniya يختلف عن باقي الأعداد بأحكام خاصة عن باقي الأعداد بأحكام خاصة نعم أم عن باقي الأعداد بأحكام خاصة فإن ياء العدد فإن ياء العدد مثبتة مثبتة فإن ياء العدد مثبتة إن كان العدد مضافا إن كان العدد مضافا سواء كان مذكرا أو مؤنثا سواء كان مذكرا أو مؤنثا نحو ثمان حجج فالحية جمع حجة وهو مؤنث نحو ثمان حجج فالحجج جمع حجة وهو مؤنث وثمان طالبات بإثبات الياء وهو جمع طالبة مؤنثة وثمانية طلاب وهو جمع بإثبات الياء جمع طالب مذكر نعم وإذا كان المعدود مؤنثا ولفظ وعدد ثمانية غير مضافة وعدد ثمانية غير مضافة فتحذف التاء والياء في حالة الرفع والجر مم. فتحذف التاء والياء في حالتي الرفع والجر وتبقى الياء في حالة ال... في حالة النصب بالحركة الظاهرة مع التنوين بالحركة الظاهرة مع التنوين هم؟ بجيب- فتبقى الياء وتظهر ال... ya nace ne ai kaga wani lokaci abin baya ya tambaye su ya nace a farko auren Eh, wata bukaliya a ma'atan ne نحو جاء ثمان من الفتيات بحذف التاء والياء في حالة الرفع لأن ثمان فاعل ومررت بثمان من الفتيات بحذف التاء والياء كذلك لأن ثمان مجروح ور- ولقيت من النساء ثمانيا بإبقاء الياء وإثباتها بإبقاء الياء وإظهارها مع الفتحة الظ- يعني وإثباتها بإبقاء الياء وإثباتها مع الفتحة الظاهرة منونة الياء منونة الياء نحور لقيت من النساء ثمانيا بالفتحة والتنوين لقيت من الفتيات ثمانيا ya bayyana muku an gane ya bayyana a ina da abin da muka faɗa abu ne a fili cewa muka yi kawai shi tuhu zaful ya fi raf'i wal jari kamar manqus wa tabqa al al ya fi halfin nasbi yanda dai muke manqus kuma ana masa tanwini wannan shine fa abin da muka faɗa an kullu wala ga duka wannan shine misala eh amal mubakkar أنت آه، فإنما يؤنف آه، يؤنف العدد وإن لم وإن لم وإن لم تكن ثمانية مضافة نهوا مرته من الرجال ثمانية هذا ثمانية بإثبات الياء والتاء كو؟ يوا مررت من الرجال آه مررت أقول جاء من الرجال ثمانية ثمانية جاء من الرجال ثمانية sannan ka kufa maniyatun duk inda ka samaniyatun to wannan kawai kama kama kamar da idan ka jira kawai ka ga maza amma kaga inda kaga an ce tamani babu tawo to wannan mata ne to shi kuma shine aka ce maka gashi nan yanda ake masa fi halatai ar-raf'i wal wal jarri bi hadfi at-ta'i wal ya wa fi halatai an-nasb bi ithbat al-ya bi ithbat al-ya bi ithbat al-ya wa wa wa hadfi at-ta da ba wani ta'awun kun ana sharita ala al-qa'ida ala qa'ida al-mukhalafa to ai wannan ina tsammanin insha Allah kowa ya gane shi ko eh a sai mun faɗi ƙa'ida jiya muka ce al-mu'tabar galiban inda al-arab al-mu'tabar al-lafzu lal ma'ana wannan shine galibin larabawa yin suke shi lafazin da yazo ya ya yazo idan lafazi na muzakkar fi aslihi to sai ya zama shi al-ma'dud din sun zakkara shi ko da kuwa a ma'ana siyakin na mata ne hadara mu'tamar nisa'i ثلاثة أشخاص كتير ثلاثة أشخاص أبو دوي باعتبار معنى معنى الإناث آه سيدي كتير ثلاثة أشخاص أما wani lokaci aka saba musamman abin da zama larabawa haka muka taso muka ce suna suna sun saba haka kamar nafs nafsu kaga lafazin za ka gaba tsaya kamar ba ta alifi ba amma kuma su auren su mu'annasa ne akan sa kuma alqalbu qalbu shi kun kaga muzakkar ne an fahimta to yanzu wannan shekara shekara wannan ya za ku bai ta larabci jiya da wanzan da ke faɗanta ɗari ɗaya da larabin da bakwai ya za ku faɗe ta misali a arba'atun wasa da'ina ko arba'a wasa da'in zan ce ne arba'atun wasa da'i a arba'in ko a wannan da yake arba'in da bakwai ne ko yake zai ce saba'atun ko saba'un wa arba'in wa arba'miya wa alf saba'un me yasa ma'adud din mu'annas ne saboda sana to nace a amfa eh to in na ce am dole sai na ce sana sai in takaririn am a wurin eh to wala ali to su 2026 ba ya rafa fada 2026 sanatu sittin ko sanatu ko kuma amu sittatin yanzu mu ce misali sanatu sanatu menene sab'i sanatu sab'in wa arba'in wa arba'a ko arba'atu mi'a ko alf wanne ne ya kamata ko wace sanatu sittatin ko sittin wa ishirina وألفين
بأي سبعة وأربعين وأربعمائة وألف
ina wani littafin naku na ganin kamar ya kan wani abu shabihun bi zalik al'adad wal ma'adud yana daga cikin saboda su dabara shi da yawa shi ko kawo ba nan ba ne ko a wannan ne a gani a wajen ko a wannan ne wannan ina gona kan kan bata lokaci amma mu bar shafi zai kuje ku duba assignment ya za a faɗe su za mu ce sanatu sittati sanatu sittin ne alal mukhalafa sanatu sittin a sanatu eh sittin wa ishirin wa alfai ko kuma sanatu sittatin za mu ce sanatu saba'a ko sanatu sab'i wa arba'in ko arba'a ko arba'a arba'atu mi'a wa alf ya ya kamata a faɗe shi dama mun faɗa mun ce al-afsah shine a fara daga daga shi dama shine al-afsah da wannan shine abin da abin da insha Allah gobe in aka zo sai mu tashi da wannan shi a samu ta ta ina jin kamar babu tambaya ko kamar duk mun gama kuma da abin da zamu to sai mu shiga na ce ba za mu ba za mu tare a nan ba mu shiga cikin kawai da mazicin a hankali da dan sauki sauki ne minti arba'in ta bari mu gani Allah ta'ala ce wasama banaina ha bi aidin wa inna la musi'un wannan sai ku je ku ga irabi amma dai nan abin da nake yasa na tsaya nan shine cewa yayi banaina ha bi aidin ubangiji ya gina shi wannan aidin hannu ne wannan wannan aya ta sifa ce ko me take nufi me ce ne hmm? eh tare da amma da abin da kaga ubangiji yayi ko sifatu fi'il ko sifatu zat wannan da ba su da amma dole akwai sifa ai amma shi wannan yadin din za a dauko cewa a isbati ma ubangiji lafazin al-yadu da wannan ayan ko kuwa me ma'ana eh eh a kamar tafsiri akwai masu tawili ba suna cewa ma khalaqtu bi yadayya suna cewa quwwat al-quwa ba wannan kaga tawili ne mu ba mu da wannan ayi mun san idan cewa yan daga cikin abin da ubangiji sharrafa annabi adamu shine ya halitta shi da hannunsa guda biyu wani daga cikin abin da ubangiji sharrafa annabi adamu da shi wannan lafazin yari ya tabbata a ayoyi ya kuma tabbata a hadisai amma dai abin muke magana anan shine bi aidin anan wannan hali safadu minhu wannan sifa ubangiji na sifatu zatin na ubangiji na al-yadu sifatu al-yadi wannan ya tabbata Qur'ani ta tabbata ya tabbata duk kuma malamai haka sai tabbatar wannan haka ya tabbatar amma abin da muke magana shi bi aidin anan me daga ina ne daga yadu ne shi al-sahih wannan daga ada ya idu aidan ne ada ya idu aidan shine al-quwa karfi ba a yabi'u bai'a sadaka aka ce ba na shi at-tayyid ba at-tayyid shine karfafa karfafa mutum to shine banana bi aidin wato da karfi ubangiji kauyin ne to da karfi ya halici ya halici wato sama wannan shine bayan abi aidan abi kowa to da in ka ji wani malami ya ce bi aidan bi kowa kare bai maka hujja cewa to a gashi anan ka ce kowa ta farko ce yadu ba a can ayyadin ne aka ce wata wata yadu aka ce wannan kuma ada ya idu aidan ai da bambanci ba a yabi ubayyan da bambanci an gane da haka shi wannan kowa ce shi kuma wancan kuma aliyadu kuma sifa ce sifatu zati Allah ta fahimta yawwa wanda ka in kuna karanta karatu na nahawu da ulumul qaf kun ga sakaci da duk wani abu da shi a sa akidu wani tabbatar da akidan su ma haka suke haka suke yi haka da suka yi mana haka kuma makaranta suka dama haka aka maka sha duk wanda suka yan lugha yan bidoyi da suka rubuta da suka rubuta rubuce rubuce a lugha haka suka dinga sada bidoyin su a cikin kuma muka sha haka wata gubar sai dai ubangiji ya sanya daga baya aka firza so a lokaci ne na na in ya baka dama kai ma ka abin da yan malaysia ke kira islamization of knowledge to aqidan ma ka ka ka mata wanka tsaki yanzu musamman balaga balaga kusan duk masu duk malama balaga duk wata zilali shi kashi wanda yake ma balaga cibi ban wuta zile ne jami ne to da kai bare iri iri aqida za ka same shi a cikin wannan bangare nasu a hankali kwarai da gaske su su su su da kuke karantawa na na wato fasara ma'ajin na qur'ani da sauransu duk galibi yan bid'a suka yi za ka samu ba ta ba su lakan su ayoyin sifatin suna fasala a kan ku je ku ki saya wanda kuma yake da jara'a zai faɗa to in ya faɗa sai ya tawili sai ya tawili maka yace yace alistiwa sai ya bata tawili sai kuma can gaba ce istiwa ya je ku bi jalalihi wa azamatihi kaga ya hada muku guda biyu maka wayo alhali kuma shi ba aqida sa kenan ba duk da akwai kuma wanda suke so aqida su aqida ce ta tanaqubi wanda ku ga aqidan ababun sifat almasail alilmiya khabariya ba masail tauhid ba masail sifat to suna tanaqubi kamar ibn al-jawzi zadin masir ɗinsa yana da wannan tanakudin kamar suyuti a jiltifansa da in yake da ya yi za ka gaya da wannan tanakudin kamar ibn hajar al-asqalani duk an san rasa ya za su yi da abin da aka karanta musu littafi ne da kuma da za su yi ga kuma ka kuma mazhabi na salaf da su yi ganin kamar za su yi tawfiki imamu bai hatsi shi kansa wani lokaci saboda ya zauna da wasu daga cikin malamai kangararru suka koya mishi tawilin nan shi ma daga baya wani lokaci duk da dai bai yi zurfi a irin wannan tawilin ba shi duk ba su yi zurfi sun mamu nawawi sun ma ta tsara ta rafa duk wannan shi kuma shi ya sada zuwa wajen malam baka gudu malam baka gudu shi yana da nasa raƙudun a ɓangaren masa'il na ilmiya khabariya ɓangaren sifat ba ba ɓangaren tauhidi ba malam baka gudu ɓangaren a tsarkake ma ubangiji wato tauhidi na bauta to wannan ne wato asalin inda yake wato ya zama ra'ayi na salafiya a Najeriya amma bangare na al-masail al-ilmiya khabariya to shi ma aka mishi zanta na kubi din irin abin da shi ma je karanta na siyubi da ma alƙabin su je kusan da a nasi masu da kowa kuma wannan ita ce galibi a kira su Abdullahi Gwandu Abdullahi Gwandu da su ma shi Usman galibi wannan akidin zaka ga suna daukar ta to da galibi gazali ya zama ya mutu tasiri kwarai da gaske an fahimta ko yawwa shafi na tasa'in da shida hadithi annabuza jinar hadithin sharif an hakim ibn hizar رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول وخير صدقه ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف ولن يعفه الله هو يعفه الله ومن يستعفف wanda ya kame ba dan yi baya bukata ba ubangiji zai zai sanya rada zuciya a zuciya a zuciyarsa zai sanya shi zama afif yu'iffahu Allah ko yu'iffahu Allah ai ai mubaf ne ko man kuma shartiya ce man yasta'fi kace sai kace yu'iffahu Allah yu'iffa eh sai kace sai dai idan azaba a samu allabsu tsakanin shi yu'iffa din da kuma wato da kuma wato fi'lu amrinsa to sai kai sai kai tafkikin a shi tad'ifa sai da ma asali daga ta'fif ne ai eh to sai hadisi na gaba عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام العشر الأيام جمع اليوم يوم نمزني me yasa aka ce ba a ce ayyamul asharata ba ayyamul asharati inda namiji ne sai ala ala qayatul mukhalafa me yasa hmm ai mukan tayar muka ce ta'akhurul adad an ba'dut wa taqad ta'akhurihi to fa in ta'akhara fa jama tadhkir wa ta'nif aradul salaf ko aradul salafa kaga ayyamul ashri inda ka ce asharatu sai ka ce ayyami amma tun da ya zama shi adadin qad ta'akhkhara an ma'dudihi fa innahu hina idan yajuzu laka at-tafsir wa at-ta'lif shi yasa muka tsaya anan shi yasa a wata shi ma shekarar can nace ku je ku duba ku gani ka'idan sai ku tsaya kun yi amfani da ka'idan ta'khir da taqdimi da kuma ka'ida na muwafaqa da da mukhalafa sai kun duba sannan za ku buɗa ku da abu da ya kuma sai a je a duba insha Allah wannan ya bayyana ko to to wannan shi shi su fasarawa kai zabi shi ma duk ne ramin sai a je a ta dubawa Abul Asad Du'ali shine wannan babban tabi'i ne tabi'i muhabara shine ke musu bincika ألا أبلغ عني فلانا رسالة قد يبلغ الحاج الرسول المغلغل بآية أن الولع منه سجية لهشت بها فيما تجد وتهزل وأنك تعطي باللسان فلا يرى متاعك إلا من لسانك يقبل لسانك معسول فأنت ممزج ونفسك دون المال صاب وحظل يقول فمن يسمع يقول أنت فاعل ومن دونه باب من الشح مقتل بالصدق, استق... بالصدق استقبل حديثك إنه أصح وأدنى للسداد وأمثل للسداد وأمثل وأجمل إذا ما كنت لابد مانعا فقد يمنع الشيء الفتى وهو مجمل وأنا بيتي إلى تنديوان الزا تنديوان أبو الأسد الدؤلي أم بغاشي yace ala abligha anni fulana risalata yace ala ku saurara abligha wannan ga inda kuka sani larabawa suna in za su waje suna suna kawo wani tafiya din khalilayya da sauransu ifanarki in ji kujeru mai kasu kan ifa ba wai dan wasu a kawai aka dai su suke yi ina jin da aljanu su suke yi ya haka ake cewa ina ana jin ko da aljanu suke yi eh dan wani lokaci irin wannan dama tihi na mawaka wani lokaci an baka ba su da bacewa duk wata ce kuma da ba aljanu za su ibin shi ne ba za ibin shi ba ala abligha anni fulana risalati ala ku saurara abligha fulanar risalatan ko isar ma wani da saƙona anni daga a kaina kad ya bulukul rasul mughalghidu wato alhajja ana iya samun wato ɗan saƙo manzo ɗan saƙo wato nan ba kuma manzo na abu na ba manzo wanda aka aika ɗan aike ɗan saƙo al-mughalghidu mai ɗauke da risala shine mughalghidu ya bulukul hajja ya je ya kai ya isa inda ake son ya isa din bi'ayatin annal wal'a minka sadiyatin shine wato ka je ka isar masa cewa kai dai ka ruɗe Allah ya jarabce ka da san dukiyanka inda ka ruɗe da san dukiyan nan ya zama sadiya a wajenka ya zama ɗabi'a a wajenka lahishta biha ka riga ka ka kamu ka shiga cikin lamarin wannan soyayya tsakaninka da san wannan abin da kake so fi ma tajiddu wa tahzidu abin da in ka yi magana magana da gaske kake yi ko wargi to kuma shi dai an samu kai abun kai wato hannun jariri da kai kai baka alheri zagi shi ke wa inna ka tuwa tsibin lisani kai dai da baki kake ba da harshe kake mu kyautanka fala yara mu ta'u kai ba ganin dukiyanka illa bil lisani ka yahudu ana sanin kawai falalan dukiyanka ne daga harshenka ana sanin cewa ku dukiya ne da yawa daga harshe larabawa lisanuka ba asudun yace ga ta dadin baki kamar zuma fa anta mumazzijun kai sai ka ta magana kamar wato bakinka kamar wanda kamar ruwan da aka hada shi da da zuma wurin dadi saboda in kana ka buɗe baki kana magana akwai dadi amma wa nafsu ka sai dai ranka dunal mali in dai ka kare dukiyanka ne kar ka bayar dukiyanka kyauta da shi sabu wa hanzalu kai ka ce bishiya ce ta sabu ta ce da ita hanzalu ko kuma bishiya ce ta guna wato kaga shi ba ba dukiya ke nan tsabar ruwa ta kulu za in ka tashi za ka yi magana za ka yi ta faɗa amma ya sama duk mai jin maganan ka ya kulu sai ce an tafa ibi ce wallahi sai ka bayar gobe gobe na sai ka bayar ko za ku irin wannan sai ya magana faɗa wa man dunahu babun wa min dunihi babu sai dai a ƙarƙashin wannan maganan taka a bayansa ko gabansa duna ko kalma ce ba ta biddi kamar wara'u ce babu akwai wata kofa mina shuhi na nau'a shi mukfirin aka da aka kulle ka kulle baka ba kowa bisidqi istaqbil hadithaka yace ka ka tinkarin maganar ka zaka magana bisidqi kai gaskiya innahu asahhu wannan yafi inganci yafi zama wato a gana gartanka wa adna lisidadi lisidadi abwan afwan ya fi kusa ya sanya ka zama ka dace as-sadad shine as-sawabu wal qasd as-sawabu wal qasd wal istiqama ya fi zama kusa ka zama miƙaƙe ka zama a tsanar kake tafiya in ka ce as-sadad bi fathi sin shine al-qasr wa sawa in ka ce as-sidat bi kasr sin shine kuma ma tasuddu bihi auzaka wa aishaka abinda kana ji yunwa zaka in ka dauko zaka tokare yunwa da kake ji shi za a wajen hadisi sidadun min aish wannan hadisin malamai suke sabani malaman hadisi suna kan tashi lokaci da sadadin min aish su kuma malaman lokacin cewa a wai zama sadadin min aish ne sidadin min aish ko sidadin min aus annabi bin shumayl yana da wasu maganganu da yake da shi akan wannan wajen gyaran wannan lafazi din in kace kuma duka dai mutaji in kace sadadin min aish shine abinda in ka ci zai sanya ka zama tunda ka kore yunwa ka zama ka miƙe a hanya an ganka baka tafiya kana kana kana faɗi in kace sidadin kuma abinda zai kalma ka toshe yunwan ka da shi wannan kuma shine ashhar inda ahlul lugha sidadu min aish to nan abu da ke wa'adina lis sadadi ya fi sanya ka zama ka zama wato mafi kusa wajen ka miƙe ka miƙe sambal ba kauce ba ka bauɗewa wa amsal kuma ya fi sanya ka zama wato dan adam kamalalle shine amsal wa ajmil in za ka yi ka kyautata ma in za ka in za ka yi ruwa to ka rika yi zama ana a san ka da dabi'a mai kyau mana idan kunta labudda maniya in labudda sai ka hana mutane faqad yamna'u shay alfata ana iya samu gwarzo ya hana abu ba zai bayar ba wa huwa mujmilu amma kuma a ce ya kyauta to ka rika kyautata ma da kai amma sai dai ka ta magana ba ka aikatawa Allah kyauta wannan alhazal da tajiddu shine wato abinda kai kai ke da gaske tahzir ko abinda kake da wargi alwal'u shine kamar a ce anta mula'un bi kaza ya zama saboda tsabayan a rikicewa da kai da abu ka rude ba ka ji ba ka gani da shi to shi haka ya zama Allah ya kula sauya tsakanin shi dukiyarsa shine alwal'u to sai a shiga a duba da iraban nasa ko sai a duba da irabai sai a ga sai a ga me suka faɗa alwal'u shine wato wanda yake ya rikice da san abu ya rike da san abu ai ga shi kakar mutuna duba cikin wannan ɗinka ba fara sai haɗinka an ce mula ubi shay'in wato ya zama ya rikice kawai baya ji baya gari akan abu larabawa kaga aka ce alwulu الولوع بالفتح الاسم من من ولع يولع ولعا أولعه بالشيء to gashi nan dai can zai kashi sai ta ayi muhran wanda ya ruɗe da abu muhran wanda ya ruɗe da abu wajen wajen wajen san abu bai faɗi fasala sosai da suke ya bar fasala sosai ba to sai mu je wa ajbil idza ma kunta muqaddara wala kaga idza ma ta zo bayan idza ala ala alqa'idah alma'rufa anna kull ma ba'da idza fa hiya za'ida za'ida mu'akkida to ga ga an tara an tara wani mawaki ne a lokacin jahiliya da ya shahara ya shahara da da da bajinta da in an je ran yaƙi babu dama ne akwai wasu daga cikin larabawa da zaga ana kala ya sanya sun shahara da da bajinta kamar an tara na ciki kamar a muhalhal bin rabi'a azir zir salim ake kiransa yana ciki kamar kulai ibn rabi'a dan wansa ne yana ciki kamar wato jika na shi azir salim ne ɗanɗansa ɗanɗan ƴarsa wannan ba a yi sunansa ne za ku tuna wanda ya waka bayan da mutsayin wani za ka dana ina na shirabu ina aran na ba a safuwa wani shirabu ga yano na kadaran watsina ba ku tuna ba ba ka abin da zai ba kai su anan da shi to ku dai je ku gano shi shi ma dai kawai wannan wakan da wannan wakan ma yayi ne lokacin da aka ga saboda yaki ya ci ya cinye su yaƙi ya ce ya cinye su sun je sun shiga arba'in suna yaƙi sun kashe kashe juna ya zama duk baradar da an kashe su to sai ya zama da sai wani ya ce to oh yanzu inda da ne ba ita alu kaza ba sai nemi ya ya haƙe ma mamansa mahaifiyarsa wai ya gani cewa har yanzu akwai wannan hamiya jahiliya a cikin a tare da shi wannan dan nasa jikan ai ko yana yin wannan kowa ya kusa da mishi kai shine sai ya zo yana yin yana waƙe wannan kabilar tashi kabilar tasu shine ke cewa idza balagal hifamu lana sabiyyan tahara lahu jazabiru tajirina sai kai mu fa idan yaro ya kai ya zama dan yayi to manyan manyan wanda suke wato kaidatu ne su suke fadi kamar shi sujada la yajhalanna ahadun alaina rajhalu fawqa jahalin jahil duk wanda ya mana wuta zamu shi wutan da ya da ya fina da ya fina shi da ya fina shi ma waka ne mai dadi yayin ana karantawa to shi shine wannan shi ma yake an tara yake waka yana da wata wata wata da yake so a san ta abla to shi kuma shi suka ƙi bashi ƴan ce sai suka ƙi bashi ita saboda kawai jahiliya da usuriya wariya to shi ne sai ke yi wannan waƙoƙin wani mu karanta a hankali mu bi su hal ghadara shu'ara min mutaraddimi am hal arafta ad-dara ba'da tabahumi hal ghadara shu'ara shin mawaƙa sun bar min mutaraddimi wata hanya wacce take take bukatar a gyara basu gyara ba wato sun bar wani fage da ya kamata a yi waƙe a wannan fagen ba su waƙe fagen ba an fahimci maganar shi am hal araka dara ba'da tawmis ko ko a'a kana iya gane gidanku kana iya gane gida bayan kayi dimuwa wannan sai suka yanke eh can gaba yace ya dara ablata bil jaba'i takallumi takallumi wa ammi ko wa inni duk suna faɗa sabahan dara ablata waslami wannan wannan ba daɗin ban sani ba ko wannan ya kawo bari ku ga yadda take wa muktar siha ka duba ma da ta ainihin da mimun da mimun sai dai ba lalle ya kawo ba kuma kuma isa aka ga ya kawo shi ko san muktar siha galibi abin da ya fi zuwa da shi shine abubuwan da kalmomin da muke samu su a wajen a cikin wannan a cikin nusus na kitab da sunna da sauransu in babu shi kenan ba sai ku je ku bincika dama ba samun in ba da ɗaya ko to bari mu fasara muka fasara sai a je a aitaji shi ya jara ablata ya ya ya kai gidan gidan su ablata a ablatu bil jawayi wanda wanda gidan da yake ana samun sa ne a can angon jawa to dama daru kusan mace ce ita ba daru mace ce sabanin albaitu kun sani ko ta kallami to ki magana mana yanzu wannan yana magana da da ita budurwa ta ba yana magana da gidan ne ba an fahimta wa ani sabahan yace na an gaishe ki ina ina ce miki ina kwana wannan kamar a Hausa kenan amma abin da ake magana shine wato kina kine in wannan asuba din kira bauta a wannan asuba din wannan shine abin da ya faɗa amma muka za a Hausa dai mu ce an gaishe ki ina kwanan ki ina gaishe mu duwar tasa eh ko ka ce ami ko imi sai ku je ku duba dara ablata wa aslimi kuma wato dara ablata wannan kira yana kiran sunan abla din wato yana kiran budurwarsa amma yana kiran gidan da yau kai kira sunanta kuma ki kuɓuta daga dukkan wani sharri shi yana mata addu'a ta kuta da dukkan wani shari saboda yana santa to saboda haka wannan sai ku je ku a wasu lami shine ai ki kubuta daga daga abin da yake wato aibi ne sai can gaba ce fa qaftu fiha naqati wa ka annaha tadinul li aqdi hajatal mutalawwimi fa qaftu fiha sai na tsaya a wajen wannan gida din fa qaftu fiha naqati sai na tsaye da afwan na tsaye da taguwa ta fiha a wajen gidan sai ablata din waka annaha ita wannan taguwar nawa kamar fadinun kai ka ce wani saboda girman wannan taguwar tashi kamar wani wato wawa keken bene ne mai tazara sosai kamar kasurun shine kasurun da aka zai hajjata mutalawumi saboda wato in biya bukatan wanda zai zauna yana ta tunani yana ta tuntutu yana taraddudi yana ta wato nadama kan cewa budurwarsa ta kuɓuce masa da mutane to sai ya wuce sai suka yi can gaba suka ce hallat bi ardi za'irina fa asbahat asran alayya ila ruki ibnata mahrami ce da naje sai ban sami ablatan nan ba ta tafi can can anguwar su za'irina makiyana wanda suke haushi kaman haushin zaki wannan za'irina ba ba na zuwar ne ba za'iri da na na na na na za'irul asad wato da tashi mai kwanta je inda suke suna da zumunci da shi sai ta je inda za su iya barin ya ganta ba sai ta je ta je inda suke makiyansa ne wanda da ya je za su mishi haushi ne kaman zaki na haushi shine hallat bi ardi za'ir fa asbahat sai ta waye gari ta zama abu ne mai wahala in same ta wato neman ki zai mun wahala inna ta makaran yake yar makaran shine inna ta makaran to sai ku ci gaba عصرا علي قلابك إثمة مقرن لا تنتهي علقتها ما ديك مرة علقتها أما ديك قدوبة كغن لو لك لا إذا إذا منو إن شاء الله لا لا تعالى نتشي مكو ذاك ومنا لتاكم أدبي لا مقرنها علقتها عربا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي ce ni ka gani ina santa soyayyanta kuma ya shige ni arban kawai fito waye kawai na ji shi a jikin zuciyarta afke fuja'atan wasu da fatan haka ji soyayyar ta wa aqtul qaba kuma fa ga fani yanzu ni kuma in- ina fa ina fa yaki da mutanen ta shi yo shara iya shi zai je kuma ya kashe ya kashe ya kashe dan uwan babanta waye waye na ta waye waye na ta ka ka ba magana idan aka samu auren ta wa aqtul qawmaha za'aman ah, la'amr abiki laysa maz'ami yace ka ka ga za'aman wannan riyawa ne kai wahabi nake in ce zan same ki la'amr abiki na rantsi da rayuwar babanki laysa bi maz'ami ba wai abu ne wan- ba wai fata ne da ko zato ko wahabi da nake tsammanin zan iya samu shi ba wannan wato ghayrul matma'i shi baya tsammani zai same ki zai same ki dan haka ma ya cire tsammani da ke daga gare ki baba ki yana iyayen ki da wali al'amari ki ba za su bani ke ba an gane wannan baitin ko shi ma sai sai can gaba sai ce wa asni alayya bima alimti fa innani samhun mukhalafati mukhalafati idan lam ublani to zurba ga ne la balarabi balarabi suna kan mata ba ba san mata ba amma kuma wannan nakawa jahiliyan da kuma hamiya jahiliyan ba ko kuma wa- in aka ci mutuncin su ba ta ba ta saboda wata ba ta iya daukan budai su kuma ka haka suke asini alai yace to in ma dai yanzu in ba za ki bi tawa ba to amma ki ki rikce ne mana bi ma alimki da abin da kika sani fa innani ni fa samhul mutum samhul mukhalafati mutum ne mai kitabun hudda idan lam ufil mi kawai dai in ba zan in azalce ne to ake samun matsala in ba zalunce ne ba za a same ni mai kyakkyawan hudda in an zalunce ni an ce mu je wurin yaƙi to ba ba kanta sana ce fa idza zulimtu idan aka zalunce ni fa inna zulmi batilun to fa zaluncin da aka mun to abu ne wanda yake ba ba a san shi batilun asali al batil ma'anahu shuja' amma idan ana maganar karihun ko makaruh ko muji'un zalunci in aka mun zalunci to abu ne wanda zai jawo masifa ba Za- ba a taba mu murrun mu- mazaqatuhu zalin abun zalunci da wato kamar wato guna ce in ka dandana wato ni in ka dandana kaman ka ce kurwa ta kur ka ba'amil alqami duk in ka in ka zalunce ni kaman ka dandana wato wani abu ne mai mai daci alqam shine wato da- wa- wa- wani abu mai daci wanda furzarwa zai maka wahala sai ka furzar kuma za ka biya za ka biya farashi eh to sai je can gaba yace fa idan sharibtu yace ni kan ga idan naje na- idan naje muka muka na tashi na na tsinci kaina a cikin ayarin masu shan giya shine sharibtu na goyi mai shi alhamdu baka kasan me yake magana fa idan sharibtu ai idan sharibtu khamra fa ina ne musalikun mali dukiya na baki ɗaya zan rabar da shi ga al'umma in yi karamci su sha shi ne suke ce ba giyan kar- alkaramu ai wa irbi amma kuma idan na sha giyan ba zan dinga wani wani tangadi ba wa irbi wahir mutunci na zai zama a cike da sarar mutunci na lam yuk- lam yuklami mutuncin bai bai zama an ya zama ya aibatu ba mutunci yana nan shi ko ya sha giya to wannan baya sa kuma ba shi da mutunci zai zama yana da sarar mutuncinsa sai can gaba ce wa idza sahautu in kuma na fad- in kuma na farfado daga daga daga maye na فما أقصر عن ندن أنا أقصر لي أقصر بقى فما أقصر عن ندن ما أنا كفاء أبي وزن بيوا وكما علمت شمائل وتكرمي يعني ليش كسان طبيعة شين شمائل وتكرم لكم كرمتنا to ba na kasa abuwa wajen yin karamci ni haka nake amma fa in aka aka fusata ni to Allah za a ga fusatawa suke halla sa'altul khayla ya ibnata maliki wannan ya ibnata ba ya minnata ba ya ibnata maliki in kunti jahilatan bima lam ta'lami yace dan me biki tambayi al khayla dawakai ba ya ibnata maliki ya ce wato yar yar baliku dan al khayla yana da magana al fursan yana nufin masu hawa doki yana do- saboda da doki ake zuwa yaƙi da haka su waye masu doki duk tambaye su ni yaya karan bata tani take yake a wurin yaƙi in ke baki in kunti jahilatan balata in ke baki zuwa yaƙi ke baki san me ke faruwa in- in an halle da wajen yaƙi ba sai ki tambaye su mana ki ji ai muna haɗuwa da su a wurin yaƙi ki tambaye su Eh. yace yukhbiruki amman shahida alwaqi'ata annani akhsha alwaga wa afu an almagnani yace cewa a yukhbiruki man shahidal waqi'a duk wanda ya je ya halarci wannan yaki da ni a ciki kuma zai baki labari cewa ah, anni akshal waqa cewa ni ni wato ina ina ina wato shiga cikin yaki ina yin kashe-kashe ya zama ina nuna bajantaka na wa afu an inda al-maghnami amma idan aka zo ana raba maganima kuma ni sai ma sai in kame ba duk da ina bukata sai in ki karba shi ka je wajen yaki shi barde ne amma in aka zo wajen raba ganima tunda wannan ba daji a ci da girma ba sai ya kyale sai shi ba zai yi wannan ba ba zai ba zai damu ba ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارث ويك عنكر أقدمي ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها ita ce qil fawaris shine fa'ili anan qil fawaris magana na wato wato manyan jarumai shine shafa nafsi yake warkar da raina wa abra asaqama yake warkar da ita daga rashin lafiyarta su ce waika yace ho ho an taruzo akademi sauko ka muka babu taimako an yi mana aka wani hari to ni wannan shike sa ya ji dadi ni kuma shike na sai kaga an nemi taimako na kenan wai su man su ba manyan fawaris su suke cewa wai zo ka taimake mu to shi wannan shike sa wai ya ji shi ya sami ya sami sa'ida ya sami wato waraka zuciyarsa ai barje ne musan gaske barje ne har ba da shi babu babu dadi eh eh to sai yace cewa menene ne لو كان يدري ما المحاورة اشتكى أو كان لو علم الكلام مكلمي إن دوكينا لو كان يدري ما المحاورة إن دوكينا يا سن منيني محاورة دني yace ishtaka da ya kai kuka da ya kuka min cewa dan Allah an wannan inda kake shiga da ni tsoro nake ji ba da Allah kai baya baya wai inda dokin sana magana to da yayi magana cewa dan Allah kada mu shiga wurin da ni ma tsoro nake ji ayin istaka au kana law alima alkalama ko da ya san magana mukallimi ada yayin magana da da yayin magana ya ce da Allah yanzu karba ba asiri ni ba zan iya shiga wurin nan ba eh to wannan dai dai irabi ne sai a je a duba a sai a je a duba a ga abubuwan da suka yi na tabbatar insha Allah wanda in aka duba aka bi a hankali za a ga za a ga duk irabin ya bayyana awa da muka yi mun yi awa ɗaya da da mutu sha biyu to dole ne ma haƙura ko sarfa ba zai yi wa shiga ba insha Allah ba komai ma la yudrak kulluhu la yudrak dilluhu ko jima da je mas'alin masu iya magana abinda ba shi wa a same shi duka ba zai yi wa ma ba shi duka ba za mu iya kokarin mu muna dai da gobe da jibi insha Allah ta'ala sannan kuma sai mu ga me me zai rage mana da sai a duba ganin akwai tambaya insha Allah babu ko ta wani makar da Allah bamu lada abin da muka kusa da Allah ya fi mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله تعالى بيان وكتمنا الخير الله تعالى يتقبل ويتقبل الشر Allah ta'ala ya biya bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ya tabbatar da gaba mu kan addini Allah ta'ala ya kawo mana abinci a ban kasa Allah ta'ala ya kawo mana abinci a ban kasa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin masha Allah